salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أعذنا من شر أعداء وكيد الخائنين وشر الماكرين وشر الظالمين وحسد الحاسدين ولقام المنافقين وشر الأشرار وعتد المعتدين وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يبعثون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا wannan aya Allah yana ƙara haskaka mana abin da yake faruwa tsakanin waɗannan munafukai wanda suka bayyana cewa sun yi imani da Allah a fili amma kuma kawai kafirai ne wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un in sun ga musulmi su bayyana cewa ko mu'minai ne amma idan sun koma gefe su kafirai ne muzazzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula tun daga inda Allah yake faɗa mana cewa a alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika har zuwa nan Allah yana bayyana mana dabi'o'in waɗannan munafikai wanda suka bayyana cewa sun yi imani da Allah amma ba ya kafirai ne suna jayayya da manzon Allah annabi ya yi hukunci sun nuna ba su yadda ba sun fi so a je wurin kabu dan ashraf a bar Allah a bar manzon Allah shine har ayan baya Allah yake ce mana wala wannan gumuri zalamu anfusahum ja'uka inda waɗannan mutane yayin da suka zalunci kawunansu suka zo gaban ka kai manzon Allah fassarahun Allah suka nemi gafarar Allah sannan kai ma manzon Allah ka nema muku gafara za ku samu Allah tawwaban rahima mai karban tuba mai jin kai har Allah ya saka cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma hajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman shine a wannan aya Allah yake cewa la wanna katabna alaihim an qulu anfusakum Allah yace ashe da a ce mun farlanta mun rera muku cewa ku kashe kawunan su ko kuma ku fita daga cikin gidajen su kamar yadda muka farlanta wa yahudawa zamanin annabi Musa wa iz qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikadikum al-ijla فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم نعم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم zamanin annabi Musa da Yahudawa suka bauta wa ɗan maraƙi bayan annabi Musa ya tafi wurin ganawa da Allah kafin ya karɓo littafi ya dawo aka samu a cikin su dubu ɗari bakwai da ishirin dubu goma sha biyu ne kaɗai ba su bauta wa ɗan maraƙi ba suka bar Allah suka koma bautan gunki wadda Musa samiri ya kera musu bayan annabi Musa ya dawo sai ce to ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum kun tutuka wannan ku bittikazukum al-ijla shine kun rubi dan maraki ya zama shine abin bauta a wurin ku ba Allah ba to ga doka daga wurin Allah faqatulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum shine Allah ya ce ku tutuka wannan ku aka turo hadari bakin hadari wayannan mutane wurin dubu a dubu ɗari shida da wani abu kowanne da takobi a hannunsa aka sako dubu aka ce su kashe kansu da kansu su suka yi ta saran juna a cikin wannan duhu duk wanda ya bauta wa ɗan maraƙi a wannan hali an gama da shi wanda kuma bai yi ba ya tsira to duka wannan lokacin ba a aiko manzon Allah ba ne shi manzon Allah Allah ya ce ba mu aiko ka ba sai dan ka zama ko rahama ba arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi manzon Allah rahama ne da ka zamanin manzon Allah Allah ba zai yi mana haka ba shi yasa Allah ya ce lalle lalle wa ma arsalna min rasulin illa limin illa li yu'a bi idnillah wa man yuti Allah wa rasula kamar da zai kawo nan gaba da kuma ayan ba da Allah sai a'iqullah wa a'iqur rasul shi Allah abin da yake nima shine abin da manzon Allah ya ce mu yi mu yi abin da manzon Allah ya ce mu bari mu bari Allah bai dora mana damuwa irin na waɗancan al'umma zamanin Annabi Isa zamanin Annabi Musa ba kafin Allah ya aiko manzon Allah idan mutum ya yi sadaka ko ya yanka tinkiya ko akuya ko ya yanka saniya ko ya yanka raƙumi ya soke ba dama ya ci naman sai dai ya ajiye sai Allah ya turo wani farin hadari sai ya zo ya bi kan dabban in ya wuce sai a ga dabban ya kone Allah ya karɓa kenan idan kuma hadarin ya wuce dabban bai kone ba Allah ya wura cewa bai karɓi wannan abin da aka yi ba amma mu zamanin manzon Allah sai Allah ya halatta mana mu yanka dabban in mun yanka in mun ga dama mu gasa in mun ga dama mu soya in mun ga dama mu yi balan in mun ga dama mu yi kirishi mu sarrafa yadda muke so shi Allah baya buƙatar nama Allah baya buƙatar jini walakin yana da taqwa minku abinda Allah yake nema a wurin mu shine mu ga tsoron Allah kuma Allah ya halatta mana cin nama idan mun yanka ko lokacin lahiya ko lokacin suna Allah ya ba mu haihuwa ko lokacin aure kaya aure kayan ka dabba dan jama'an da aka faru da sauran hidimomi da muke yi Allah sai ce idan mun yanka mu ci naman mu sarrafa yadda muke so Allah bai mana azaba irin na zamanin Annabi Musa yadda aka wa su bani Isra'ila ba نعم shine wani aya Allah yake cewa alimatu bi rasulun nabiyyu al-ummiyya يغضب عندهم فترة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر ويهل لهم الطيبات ويحرم عل- عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم duka waɗannan abubuwa albarkacin annabin mu annabi Muhammadu صلى الله عليه Allah mu bai dora mana ta khalifa irin abubuwan da aka dora mu waɗancan al'umma na gaba ba shi yasa zaka ji wani aya Allah yake cewa rabbana la la la la la tuhammil wa la tuhammilna ma la tuhammilna ma anzalna bihi go نعم wa qulna wa ghfir lana warhamna go anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin da haka a wannan aya wani ba yahude ne yake goranta ma sahabban manzon Allah ganin wannan abin da ya faru yaya za a yi ba yahude ya yadda cewa a je wurin manzon Allah sannan a samu musulmi ta shi bai yadda ba ba yahude wanda ba ba yayi imani da Allah da manzon Allah bane amma shi ya san manzon Allah mai adalci ne manzon Allah yana ajiye gaskiya inda ya kamata a ajiye yana ture gaskiya daga wurin da ya kamata a ture ya ce a je wurin manzon Allah ga musulmi ya ce shi ne yadda ba sai dai a je wurin a kabu dan asharaf shine Allah yake ta faɗa a irin waɗannan ayoyi ya ku al'umman annabi Muhammadu bai kamata a ce annabi ya ce a yi kaza ku ce ku ba ku yarda ba shi Allah a wannan zamani abinda Allah yake nima a wurin mu shine duk abinda manzon Allah ya ce mu yi mu aikata ma a ce ku ba rasul fa ku wa ma da ku an ba fanta abinda Allah yake nima Allah bai neman ka ka burge shi da sallanka ko da azuminka ko da zakkanka ko da aikin hajjinka ko da zumuncinka ko da sadaka ko da wani abu na ibada Allah duka ba wanda yake nima a wurin ka wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah kamar da nan gaba aya Allah zai gaya mana man yuti'ir rasula bi Allah yace faqad aqa Allah duk wanda ya bi annabi Muhammad kar ya raba ɗaya biyu ba tantama ya bi Allah duk a ibadanka inda za ka yi ibada ba biyayya ga manzon Allah ba ganin girman manzon Allah ba ganin martaban manzon Allah da aikinka da akwai da babu duka ɗaya ne wa qadimna ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura domin shi Allah a halitta ba abin da Allah yake kallo sai manzon Allah akwai inda Allah yake ce masa ya Muhammadu in duk mutanen duniya gaba ɗaya za su kafirce mini kai kaɗai ma ka ishe ni akwai da Allah ta manzo Allah haka a wannan aya wannan bai hude yana goranta ma sahabbai to akwai Sabit bin Qais ibn Shammas yana wurin sai yana fada yana ce wallahi inda Allah zai ce in kashe kaina in kashe ƴaƴana in kashe matana in kashe kowa nawa zan kashe saboda girman Allah sai hadisi manzo Allah yake cewa لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين annabi ya ce imanin ɗayanku ba zai taɓa cika ba sai idan ya ji ya fi sona a kan son da yake ma ɗansa ko ƴarsa ko mahaifinsa ko gyacimansa da sauran mutanen duniya gaba ɗaya idan ka ji zuciyarka tana jin akwai wani wanda ya fi manzon Allah a wurin a wurinka to lalle ka tabbata baka da imani in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dai Umar ku duba dai Umar yadda Umar yake duka wannan fadin da ake ba ana yi akan Umar ne saboda wannan wannan wannan munafiki da suka zo wurin sai Umar yace ya aka yi ba yahude yace mun rikici ne tsakani na da shi kaji kaji kaji na ce mu je wurin manzon Allah shi kuma ya ce mu je wurin Ka'abu dan Ashraf na rinjaye shi muka je wurin manzon Allah annabi ya ji maganar da abin ya faru da yabin ya da abin ya faru manzo Allah ya hukunce ba da gaskiya ya ba shi rashin gaskiya shine bayan mun fito to sai dai mu zo wurin ka sai dai Abubakar sai dai Umar sai masa kai haka haka yi yace haka aka yi annabi ya yi kaza yace haka aka yi to jira nan na zuwa sai dai Umar ya koma cikin gida ya dauko takobi yana fitowa yarba wannan mutum gida biyu tunda annabi ya baka fasara baka gane bari in ganar da kai shine dangin wannan baban Allah ko wurin manzon Allah wai suna neman a abiya fadiya na ran dan uwansu shine Allah ke ta faɗa a nan yaya kaman annabi Muhammadu wanda Allah bai yi kuma Allah ba zai yi ba yayi hukunci wai a samu wani ya ce shi bai yadda ba yana rarage bai yaje nan yaje nan wai yana neman inda ya samu dan sanyi sanyi bayan ko ya fito daga wurin manzon Allah kuma kowa ya sani shi manzon Allah wa ma yanzu an hawa ne Allah ya ce in huwa illa wahyuha duk abin da kaji ya fito daga bakin manzon Allah ba maganar annabi bane ya fito daga wurin Allah ne shi manzon Allah komai nashi na Allah ne an yi hannu da manzon Allah Allah ya ce innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah ne Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim an tafi yaki manzo Allah ya dibi tsakuwa yana watsa watsa gure yana ce shahadul wujuh shahadul wujuh sai ga aya Allah yana cewa wa ma ramaita id ramaita walakin Allah ne marama duk duk abin da manzon Allah ya yi sai Allah ya ce ba shi ya yi ba ni ne na yi in ka zo fiska a afatumaru lahu alama yara idan manzon Allah أدنى تقلب وجهك في السماء اسم من ظن الله وما يندب عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى باشر من ظن الله ما كتب الفؤاد ما رأى دوسير من ظن الله أيد الله فوق أيديهم حنم من ظن الله سبحان الذي أسرى بأبده كفى من ظن الله komai na manzon Allah Allah kamawa yake yi komai na manzon Allah da haka nan Allah yake cewa walau anna kasabna alaihim a shaida a ce mun farlanta mun wajabta akan waɗannan mutane cewa a nittin an ku hakum kasa kawunan ku yadda muka ma bari Isra'ila zamanin Annabi Musa a wakhriju min diyarikum ko kuma ku fita daga cikin gidajen ku ku bar gidajen kamar da aka ma bari Isra'ila aka fitar da su daga daga Misra suka bar Misra Fir'auna ya bi su suka zo bakin kogi ba wurin gudu annabi Musa ya doki kogin da sandan hannun shi tsaje gida biyu suka wuce Allah ya jirmi yadda Fir'auna a wannan kogi a shaida a ce ko ba mun yi mun yi muku haka Allah ya ce ma fa arana ba za ku aikata ba ma'ana ba za ku aikata ba illa ne qalilun min illa qalilun minhum sai ɗan kaɗan daga ciki abin da Allah ya toyi toge ya ce illa qalilun minhum saboda a lokacin da ake magana an yi gamin gambiza ne ma'ana an haɗa kowa da kowa ne akwai sai biya bakar na wurin kowa ya san abubakar siddiqu ne akwai sai jina umar kowa ya san alfaruku ne akwai sai jina usman kowa ya san zunnurai ne ko akwai sai jina ali kowa ya san ana mutum irin wa ali babu to ba da irin wa'annan sahabbai ake yi ba in kaji an yi zajin kasuwa to da wanda ake yi da shi da kuma Allah ta illa qalilun minhum sai dai ɗan kaɗan daga cikin su irin sai bi Abubakar sai bi Umar sai bi Usman sai bi Ali Ammar ibn Yasir sai bi Abdurrahman ibn Auf akwai Sa'd ibn Abi Waqqas da makamantar su su ne Allah yake waɗannan kam duk abin da muka ce su aikata za su aikata da haka anan Allah ya ce wala wannahum fa'alu ma ma yu'azuna bihi da a ce sun aikata abin da muka muka muka umarce su muka yi musu gargadi muka yi musu wa'azi da shi cewa su bi Allah su bi Annabi Muhammad da sun aikata haka la kana khairan lahum wallahi da ya zama shine yafi alkhairi a gare su wa ashadda tasbitan da kuma shi yafi tsananin tabbatar da su akan imani wurin yin imani da duk abin da ya zo musu daga wurin manzon Allah wa iza
وإذا لاتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما الله يا رسول الله الله عليه وسلم وإذا inda a ce waɗannan mutane sun ji maganan Allah sun bi abin da Allah ya faɗa sun bi maganan ka sun yi aiki da abin da kai hukunci a kai sun yadda kamar da Allah ya ce fala wa rabbika la yuhib la yu'minu hatta bi yuhaqi mu'min thumma la yajidu fi anfusihim harajan harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman da sai sun yi haka Allah ya ce wallahi la'atainahum min ladunna ajran azima wallahi da mun ba su lada ladan ma mai girma shine aljanna daga wurin da sun yi haka wannan ana yi ne wai a akan bigi juji ko na'am dan me dan gwazon ma ta ji tsoro ko kuma a taura dutse dan daya ya ji tsoro dan Allah yana yi da ku ne mu na zamanin yanzu mu a kuma manzon Allah lalle ne idan ka dauko abu za ka yi ga abin da kake so ka yi ga kuma abin da Allah ya faɗa ko manzon Allah ya faɗa lalle ne ka dawo kan umarnin Allah da manzon Allah ma kana lil mu'minin wala mu'minatin ko na'am idza qada Allah wa rasuluhu amra lan takuna lahu nasiyatu min amrihim da ka bai taba yuwa a wurin mu'mini na miji ko mu'mina mace a ce ga hukuncin da Allah ya yi shi ya ce ga abin da ya zaba shi mu'mini duk abin da Allah ya faɗa qalu sami'na وأتانا نبو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا من بالله منه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لأن لا يتجمع وقالوا سمعنا وأطعنا شبه مني كل أحكي duk abin da zai yi yana neman mai Allah ya ce ko kuma mai manzan Allah ya ce tunda Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in mai Allah ya ce farudduhu ila Allah war rasul na'am da haka shi mumini duk abin da zai aikata yana neman mai Allah ne ya ce ko mai manzan Allah ya ce da haka a wannan aya Allah ya ce wa idan la'atainahu min ladunna ajran azim wallahi da san yi haka da a lokacin sai mu ba su lada ladan ma mai girma daga wurinmu shine aljanna Allah ya sa muna ta amin wala hadaina hum siratan mustaqima mu da za mu shiryar da su zuwa ga hanya madaidaiciya ita ce hanyar sahabban manzon Allah ita ce hanyar manya-manyan bayan Allah yadda Allah ya faɗa na
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما من يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما wannan aya ta sauka ne akwai wani ana ce mishi sauban shi wannan sauban da bawa ne a wurin manzon Allah sai manzon Allah ya yanta shi amma yana tare da manzon Allah to yana son manzon Allah yana son annabi annabi kuma abu so ido bai taba ganin wani kyakkyawa mai karamci mai kwarjini mai martaba irin manzon Allah sallallahu alaihi wa duk wanda ya kalli annabi wallahi sai ya san shi duk wanda zai ga annabi sai ido biyu komai na jikin manzon Allah ya cika goma ba tara bane komai na annabi ya cika goma a sawa suna cewa mutum tara yake bai cika nawa ba a banda manzon Allah shi manzon Allah da cikinsa da wajensa duka ɗaya ne yanzu mu nan inda za a taɓa wani abu a jikinka sai ya ga hannunka ya canja yanzu misali a naushi mutum a baki bakin nan ya samu matsala kafin awa ɗaya za a ga wurin ya furduma dala zai yi kyau za a ga ya zama mummuna a cikin mutane yanzu haka akwai wanda idan yana bacci bacci sai baka dariya za a ga ya wangala baki ya ya wani kelele haka abin dariya a cikin mutane akwai wanda shi kuma in yana dariya dariyan ma zai baka dariya a cikin mutane akwai wanda idan yana magana magana sai ya dinga baka dariya a cikin mutane akwai wanda idan ya haɗa fuska ya ɗaura fuska sai baka dariya kama shi manzon Allah sallallahu in alaihi ya ɗaura fuska sai a ga ya fi da kyau idan yana bacci sai a ga ya- ya fi da kyau idan yana magana sai a ga ya fi da kyau idan yana tafiya sai a ga ya fi da kyau a kowane hali manzon Allah yana ƙara kurjini ne yana ƙara kyau an tafi yaƙi ƙoro aka jefi manzon Allah aka fasa mishi haƙori nan sai gangaba nan sai jini ya zuba a jikin rigar manzon Allah sabai suka kewaye suna ce kai da ma Allah ya bar shi haka saboda ya fi baya kyau da haka su sahabbai wani lokaci sukan kewaye manzon Allah suna kallonsa shi kuma annabi baya iya kura maka yin haka yana kallon ka ko ruwa kana baya kullun kansa yana ƙasa ne sallallahu alaihi wasallam annabi mai- mai kunya in zai kallo ma yana kallo da gefen ido ne sai ya kalle ka ta gefen dama ka ya kalle ka haka ko ya kalle ka haka amma ɗan ido haka ya kura ma ido yana kallon ka manzon Allah baya da haka sahabbai suka kewaye kuma kowa da yadda ke kallon manzon Allah wani sai ga shi gaban jaja jaja wani yana kallon shi gaban fari fari wani yana ganin shi gaban fari fari haka kowa da yadda ke kallon manzon Allah idan ka san kwanon abinci idan aka zo aka ajiye mutane biyar suka kewaye kowa da yadda yake zai zo daga nan suka abincin nan ya yi gishiri daga amma kai dai baka san abinci ba wannan ai abincin nan kuma ya haɗu. wannan sai aka amma dai ya dan yaji yaji shi ba wani yaji da Allah sai dai bakin ka ne to haka manzon Allah ya yi. to wannan sahabi sauban ya kura wa manzon Allah ya yi. ya kura wa manzon Allah ya yi. yana son annabi sai ya tuna in an tafi lahira manzon Allah a lahira yana can cikin matsayinsu na annabawa manzanni yana can can shi kuma yana can wani wuri in ma ya samu shiga aljanna kenan in kuma bai samu shiga ba to ya yi rabo da annabi kenan ma'ana ba shi ba ganin manzon Allah har abada wannan sahabi da ya tuna wannan ya koma gida sai ya zauna kwana uku a gida wai ya gwada ya gani zai iya rayuwa ba tare da ya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi ya zauna kwana uku ya ya kasa sai ya taso ya shigo inda manzon Allah yake annabi ya gaishe ya rame ya kwanjame ya lalace annabi ya ce kai sauban kai ciwo ne ya ce la ba ka da lafiya ne ya ce la me yake damunka ya ce rashin ganin ka ya manzon Allah sallallahu alaihi na zauna ne na yi tunani idan mun tafi lahira in na samu shiga aljanna kai kana san cikin matsayin matsayinka na na babba a cikin halittar Allah ga wajen Allah ba zai aje kai da ya aje kowa ba in ban samu shiga aljanna ba kuma to na rabu da ganin ka kenan har abada to shi ne na gwada in gani ko zan iya kwana uku kenan ga ga irin halin da nake ciki to jama'a mu ji ba mu da in matsayin kuɗi ne ko ko mace ko wani abin alatin duniya muka rasa mai ta bakin ciki ko ba haka bane hmm yanzu akwai wanda idan budurwan shi ta ki zuwa hira yau ba zai yi bacci ba ko ba haka bane a cikin wannan akwai wanda idan yana da kuɗi dubu ɗari ko dubu hamsin a cikin account sai ya ji an- ya ji alat an cire kuɗin kafin ya je banki an riga an cire yan yan yahu kenan ko ranar ba zai yi bacci ba to su sahabbai duka wannan ba shi ne damuwarsu ba damuwarsu Allah da annabi Muhammad haka wannan sahabi ya rani ya lalace annabi ya kalle shi karka da kafin manzo Allah ya yi magana sai ga wannan aya hmm Allah sai wa man yuti Allah wa rasul ya ku al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bi Allah ya bi annabi Muhammad sa'annan jama'a Allah fa ina nuna mana mu gane wane ne manzon Allah in na ce man yuti Allah ba ya gane ba na'am yanzu a cikin musulmi akwai wanda zaka ce to in kace dan Allah dan annabi wanda ce kai shirka okay don Allah dan annabi wai kai shirka wata ran ina zaune muna aikin hajji ne ma sai ga wani mai bara ya shigo santin da muke muna zaman mu na shiga Allah wa zai ba mu saboda Allah da annabi sai ya sa hannu sai ya ciro kuɗin sai ya ce wa mai bara kaga kaga adar yal biyar na yi niyya zan baka amma da ka tsaya akan don Allah da na ba ka amma tun da kace don annabi ba zan baka ba la ilaha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma mai wannan maganar musulmi ne wai kar ka ce don Allah don annabi don Allah ita kanta aljannan don wa Allah ya yi ta ne ita kanta duniyan gaba ɗaya da lahiran don wa Allah ya yi ta ne annabi Adam lokacin da ya ci bishiyar nan da Allah ya kore shi daga aljanna kafin hakan suna yawo cikin aljanna shi da mala'ika jibril suna yawo ina nuna musu wuri wuri wuri sun zo bakin kofar wani gida sai annabi adamu ya ga an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya jibril na san dai la ilaha illallah sunan Allah ne Ma- wannan kuma na gaban sunan waye sai ya ce masa ya- ya adam wannan mai suna in ba dan shi ba kai ma da Allah bai halicce ka ba da Allah bai yi aljanna ba da Allah bai yi wuta ba da Allah bai yi ko ma kai ma da Allah bai yi ba amma ka rike wannan suna zai maka amfani wata rana ana nan ana nan annabi adam abinda Allah ya kaddara zai faru ya faru domin shi Allah akwai abinda Allah ya kaddara yayi umarni akwai abin da kuma ya yi umarni bai kaddara ba akwai kuma abin da ya kaddara bai yi umarni ba abin da Allah ya kaddara amma bai yi umarni ba shine cin bishiyar da annabi adamu yayi an ce fa kulu min hara gadan go haizu min shi'tuma amma mai Allah ce gaba wala taqrabu hadhihi shajarata haka Allah bai ce ci bishiyar ba amma kuma a azaliya Allah ya kaddara annabi adamu sai ya ce abinda kuma Allah yayi umarni amma bai kaddara ba shine sujadar iblis ga annabi adam lokacin da Allah ya ce mala'iku sun sujada ba sun yi ba illa wa illa iblis abe wastakbara wa kana min min al-kafiri haka shi Allah bai- ya kaddara ba zai yi ba amma kuma Allah ya ce mishi yayi yayin bai yi ba abinda kuma Allah ya yi umarni kuma ya kaddara shine Allah ya ce mala'iku sun sujada ga annabi Adam kuma ya kaddara kuma za su yi kuma sun yi da haka annabi Adam bayan an kashe shi a duniya saboda sun bishiyar da yayi sai da ita ka ɗari uku baya ɗaga ido ta sama saboda kunya malamai suka ce kukan da yake yi hawaye yana zuba daga idon annabi adam har bishiya ya tsira ya girma akan annabi adam ya yi ganye ya yi ƴaƴa yana wannan halin sai ya tuna abin da ya gani shi da jibrilu a gidan aljanna la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai Allah na roƙe ka albarkan wanda ka haɗa sunan shi da nakan nan Allah ka yi mun gafa Allah ce Adam da ka roƙe ni ka ce zuriyan kuma gaba ɗaya in muku gafara albarkan ne wannan suna da nan ku gafa amma tunda ka ce kai ne na ma gafa haka shi Allah shi ya yi manzon Allah kuma shi ya bashi abin da ya bashi Allah yana da iko yayi wanda ya fi manzon Allah daraja yayi wanda ya fi manzon Allah martaba amma kuma Allah ya kulle ya ce ba zai yi ba ya kuma la mu'aqi ba ne hukumi za ka kace Allah ya ce shi ya ba annabi daraja to kai naka awa naka nami kura sun ce idan ba za ka iya bitin ba ko if you can beat them ya suka ce to them in ba za ka iya da ba ka sallama wa manzon Allah karka yadda ka zama kana ganin rashin iman annabi a zuciyanka duka ba wayannan ayoyi fa jama'a ana ta faɗa ne fa akai saboda annabi ya yi hukunci wani ya ce bai yadda ba saboda annabi ya ce ayi wani ya ce ba zai yi ba shine Allah yake ta wannan faɗa yake ta wannan faɗa ku duba dai wannan sahabi ya zauna ne fa yayi tunani in an je aljanna bai ga manzon Allah ba yaya zai yi yasa katon wauta ne kana son aljanna ma baka son annabi a yanzu a baka aljanna a ce zaka shiga aljanna ba ganin manzon Allah aljanna ba ta da amfani amfanin me zai maka wayan tambayi sai ji ali an ce aljanna akwai ni'ima ni'iman aljanna guda nawa ne ni'imomin yace babban ni'ima shine akwai annabi Muhammadu a cikin aljanna in an faɗi annabi an gama in ya ce annabi Muhammadu an gama to ku duba anan Allah ce wa man yuti illaha sai ce mi الرسول rasula ya kawo wawu da adam duk wanda ya bi ya bi Allah sannan ya zo ya bi annabi Muhammad ya Allah ya ce أولئك أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Allah ka sa muna cikin su آمين يا الله da haka duk wanda ya bi Allah ya bi annabi Muhammad fa ulaika ma allazina anama Allahu alaihim to wannan yana tare da waɗanda Allah ya yi musu ni'ima su waye wannan Allah ce minan nabiyina annabawa kenan go نعم anan abin da ake nufi da annabiyina annabi Muhammad wasiddiqin da kuma siddiqai waye sirwan siddiqai سيدي عبد sai dai abubakar wa shahada da kuma shahidai waye shugaban shahada'u سيدي عبد sayyidina hamza dan abdul muttalib da kuma sayyidina usman da kuma sayyidina ali da sayyidina umar duka waɗannan su yi shahada ne shi ma kanshi manzon Allah yayi shahada ne amma matsayin annabi ya wuce matsayin dukkan wani matsayi domin lokacin da aka zo yaƙin Khaibar akwai wata bai yahudiya sai ta dafo nama cinya karfatan gaba na akuya don manzon Allah a jikin nama ya fi son karfata ta dafo ta ta tsabbi ta zuba guba ta kawo ta aji a gaban manzon Allah manzon Allah ya sa hannu ya yanko wannan nama zai sa a baki sai aka ji gaba ɗaya ruwan kowa yana ji cin yayi ce da manzon Allah karkaci ne ya rasulullah an sa mun guba annabi Muhammad da girman daraja yake annabi Muhammad da martaba yake sallallahu alaihi Lala yanzu a duniya akwai wanda yake da wannan matsayi?
ani mutum
Dabba ba an yanka ta ba bayan an yanka ma an ballo cinyan daga jikin ainihin uwar dabbar. Bayan ma an ballo an sa a wuta ya dafu an mishi haɗi. An kawo an ajiye gaban manzon Allah annabi ya yanko sai aka ji dabbar cinyan tana magana. Karkaci ni an sa min guba. Akwai wani sahabi a wurin ya yanka ya ci yana ci a tace a wurin ko shurawa da yi. saboda guban da aka zo za ka bazan Allah kar ka ɗauke shi kaman ka ne duk abin da kake tsammani annabi ya wuce duk abin da kake tsammani za ka abin nama yace da bazan Allah an sa mun guba amma manzon Allah ya ci haka kuma ba abin da ya faru amma da lokacin barin annabi duniya yayi ina cikin sharafa wannan guban ya taso saboda shi ma manzon Allah ya tafi a shahada saboda a ba masu shahada daraja annabi ya yi mutuwa irin nasu to shi sa a cikin mutuwa gaba daya ba mutuwa mai daɗi ba mutuwa mai daraja irin mutuwar shahada kuma shi shahada ba wai ka mutu a wurin yaƙi kaɗai shi ne shahada ba akwai Khalid bin Walid a cikin ɗaya a cikin manya-manyan kwamandojin manzon Allah to yana ciwo a gida ciwo ya yi ciwo sai manzo ta zo mu je mu gaishe shi suka shigo cikin gida suka same shi ba yadda yake ciwo ya kai ciwo sai ɗaka na kuka ɗashi na kuka da ta ga manzon Allah yana zubar da don manzon Allah mai tausayi ne ba wuya ga idan manzon Allah yana zubar da hawa sai annabi ya ce mata bar kuka babanki ba mutuwa zai yi ba kace ya rasulullahi ni damuwa na ba wai mutuwan da zai yi ne damuwa na ba damuwa na shine ya tafi yaƙoƙi iri-iri ya yi yaƙi daban-daban don ya jagoranci yaƙi guda arba'in guda ishirin lokacin yana cikin kafirci guda ishirin kuma lokacin da ya musulunta kuma bai taɓa jan yaƙi an gabayen shi ba. shi Khalid ibn Walid ta ce to ya tafi yaƙoƙi sannan kuma sahabbanka sun tafi yaƙi sun yi shahada a wurin yaƙi shi ya zo zai mana mutuwan mata a gida ko jama'a ku ji ashe bai mutuwa a gida mutuwan mata ne lalla wanda baka zafa yanzu ka fi son ana ana wo ana buru ka kai shahada ka kuma ba mu mutu a gida da haka tace ni mutuwan mata da zai a gida shi ya dame sai annabi ya baka bar kuka ai ba mutuwa a wurin a fagen yaki shine kadai shahada algariku shahidu alhariku shahidu sahibul batni shahidu sahibul hadami shahidu man qutila duna malihi fa huwa shahidu man qutila duna nafsihi fa huwa shahidu annabi ya lissafa wannan mutum takwas yace mutumin da gini ya faɗo ya danne shi yayi shahada mutumin da ya kore a wuta wuta ne gobara ya kore a cikin wuta yayi shahada mutumin da ciwon ciki makokiya ya murɗe shi ya mutu ya yi shahada mutumin da ya dirbiya a cikin ruwa ya nutse a ruwa dalilin ruwa ya mutu ya yi shahada mutumin da aka turo mishi hayakila dalilin dukiyarsa aka zo aka kashe shi ya yi shahada mutumin da makiya suka turo aka zo aka kashe sai akwai ba su irin wannan ko za a turo maka makasa ka ba su kurciya su ba kuɗi suka zo ɗauka ba duk abin da ka ta a su ba sa bukata su kawai ranta suke so an riga an biya su kuma ko za ka ba su abin da ya fi wanda aka ba su za su ba su suna nan aikin su kenan haya kila to duk irin duk wanda irin wannan ya same shi yayi shahada in ji manzo da haka ba wai shahada a wurin yaƙi kadai shine shahada da haka manzon Allah shi ma da ajali ya taso shi ma wannan guban shine ya taso ya zama ajali na manzon Allah shi kuma sai ina Abubakar kowa dai ya san kissan nan na shiga kogon sauru lokacin za su yi hijira da manzon Allah ba sai daga cikin kogon ya dinga daukar rigarsa yana tutto sara muka go ra'in rigan ya kare ya rage rami daya sai dai abubakar ya ga ba abin toshewa ya dau kafansa ya toshe bakin ramin ya ce da manzon Allah ya shigo sai dai abubakar ya yi wannan ne wai akan wani abu ya samu manzon Allah sai dai in shi ba shi ashe ramin da macijiya ita wannan macijiya sun zamanin annabi nuhu annabi nuhu yana wa'azi yana wa'azi yana wa'azi yana faɗan darajojin manzon Allah sai ta ji take da manzon annabi nuhu ina so ka roƙa mini Allah ya nuhu Allah ya ƙara min tsawon rayuwa kar ki karɓi raina sai na yi ido biyu da wannan mamman sai ta mutu ki je gari kaza makka ki je cikin dutse kaza lokaci kaza mutanen garinsa za su nemi halaka shi zai fita daga garin da niyyar hijira amma kafin ya yi hijiran zai shigo cikin wannan kogon ki zauna a wurin in ya shigo za ta gan shi wannan macijiya daga wancan magana zuwa zuwa haɗuwanta da manzon Allah shekara wurin dubu shida da wani abu ku tana wannan kogo ta ji ƙamshin manzon Allah ga kuma ƙafar sai da Abubakar ya tare ta dinga saran shi ta dinga sara shi ko sai da Abubakar saboda ƙaunin da yake yi wa manzon Allah da girmama annabi annabi ya ɗora kansa a cikin sai dai abubakar sai bacci ya ɗauke shi shi kuma yana gani in ya ja ƙafa annabi zai farka shi kuma ya gwammace da annabi ya farka a bacci gwanda ya mutu ni ina fi soyayya da ba Allah yanzu kai babanka ko malaminka ko shehunka ya ɗora kai a cinyanka tattun naka ya shiga tsakanin 'ya'yan marinanta naka dauka naka dauki wannan jalana ai na tuni kan shehu ne ita balle a ce kunama balle kuma a ce maciji amma sai dai abubakar ya gidan kafa da dafi ya shiga dake sai dai abubakar zufa sai yana zuba a gosun manzon annabi ya bude ya ce abubakar lafiya ita cikin kogon nan akwai wani abu yana cutar da ni sai na fita kafanka yana jan kafa sai ga wannan macijiya ta ta ta zuba a gaban manzon annabi yace macijiya me ya faru to yanzu in kai ne ko ni ba gudu za mu yi ba amma ka ji matsayin man zai ke shi annabin kowa da kowa ne wa ba arsalnaka illa kaffatan lin-nas bashiran wa nadhiran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamina shi annabin kowa da kowa duk abin da ba Allah ba annabi Muhammadu annabin sa annabin annabawa ne annabin manzanni ne annabin sahabbai ne annabin siddiqai ne annabin shuhada'u ne annabin salihai ne annabin kafirai ne annabin mu'mine ne annabin musulmi ne annabin dabbobi ne annabin tsuntsaye ne annabin tsutsotsi ne annabin bishiyoyi ne annabin rana ne annabin wata ne annabin taurari ne annabin sama ne annabin ƙasa ne kuma annabin gabas ne annabin yamma ne annabin kudu ne annabin arewa ne kuma annabin duniya kuma annabin lahira za ka shi manzon Allah annabin kowa ne duk yadda ka zo annabi ne saurare ina magana da macizai ina magana da dabbobi ina magana da mala'iku ina magana da aljannu ina magana da mutane ina magana da matattu ina magana da rayayyu ina magana da duwatsu duk wani abu da ta sandar ne annabi na magana da shi ba abin da manzon Allah baya magana da shi sai annabi ce wannan macijiya mai yawa ru tace shekara na kaza kenan addu'ar dan uwanka annabi nuhu ya ce min zaka zo wannan kogo yayin da zaka yi hijira ka shigo ina jin kamshinka ya tsare yi kuma na sare shi kaji maciji ma bai yi tsara ba sai din kaunar mamman to sai manzo Allah ya sa hannu sai ya shafa kafa sai ya Abubakar sai ciwon ya tafi to shi ma Abubakar da ajalinsa ya zo wannan tsaran na wannan maciji shi ya dawo shi ma sai ya Abubakar shi ma yayi shahada a musulunci shi kuma wannan maciji annabi shi ne kuma daga yau tsara a wurinka ya ƙare wasu ka ce har har har aka samu lokaci mai tsawo wannan macijin a nan ya rayu ya ta haihuwa ƴaƴansa jikokin suna nan a wurin wani ya daga za aka je daga nan su to don haka sai da baka shi ma ya yi shahada sai da umar fa shi kuma a masallaci wani ba yahudi abu lu'u aka ko eh ya shigo ya soki sai ji Abubakar saboda sai ji Umar saboda wai ya kawo ƙara na mai gidansa sai ji Umar bai mishi yadda shi ke so ba sai ya kulla cewa sai ya kashe Umar ba ya hude ne sai ya shiga irin na musulmi shi yasa ba kyau in an zo masallaci jama'a masallaci sahun gaba sahu na biyu ko na uku kar a bar wanda ba a sani ba domin yawanci idan za a yi wa manya kisan gilla ana makalewa da masallaci kuma duk garin da ka je mafi mafi yawanci manyan gari a ina suke tsayawa a gaba masu kudin gari a ina suke a gaba sarakunan gari a ina suke A gaba.
manyan malaman gari a ina suke a gaba waɗannan nau'i guda uku idan aka ce an kashe babban mai kuɗi ko an kashe babban malami ko an kashe babban basarake amma gari hasara don kafin a sake samun irin wannan a gari sai a ɗauki tsawon lokaci wannan bai hude ya shigo sahun gaba sai ji umar ya gama duba sahu domin bai yarda a tada ya kama su ko sai ya ga sahu ya haɗu ya kan bi daga farkon sahu zuwa ƙarshe tukuna sai ya tabbatar da komai inta sannan sai su a tada ya kama to an tada ya kama sai ji umar ya fara karatun fatiha ya shiga sura wannan bai hude ya zaro wuƙan da ya sa masa guba ya jaddada awa sai ji umar sai ji umar ya faɗi ya ce ya soke ni sai ya juyo kuma yana so ya gudu ya soka ma wannan wuka ya soka ma wannan sai da ya soka wa mutum goma sha uku da ya ga lalle za a kama shi ya soka wa kan shi mai kasa kai shi Abdurrahman bin Auf ya wuce aka ci gaba da sallah duk fa wannan abin da ake yi sabon baya ba san me ke faruwa ba la ilaha la illallah ilaha illallah kun ji karfin imanin su a zaman Allah dana yanzu a juma'a mun nan garin eh ladan malam su yace wayyo ya soke ni ko ni ma yace ya soke ni me zai hore ma akwai matsala ya gudu akwai matsala shi- masallacin zai fashe sai gudu za a gudu zuma ma kila to zuba magani kwanakin baya zuba ne fa zuba ne ko na'am suka hana mu sallar juma'a a garin nan sai da muka muka dawo tsohon masallacin juma'a nan zawiyar shehi musa ko a nan muka zo muka yi juma'a ta amma ko sahabban manzon Allah duk wannan abin da ya faru mutanen baya ba sani za ka sai yi umar shi ma ya yi shahada sai yi usman kuma a cikin wannan wata na ramadan a cikin gidansa da rana fawarijawa makiya Allah makiya manzon Allah masu sallah suna azumi suna komai kisa ba abin mamaki bane idan aka samu musulmi ya kashe musulmi ba abin mamaki bane ko musulmi yana zagin dan uwansa musulmi ba abin mamaki bane suka shiga cikin gidan sayyidi Usmanu suka mishi yankan rago jinin sa ya zuba a jikin wani aya daga cikin suratul baqara ko fasayakafikahum Allah huwa me huwa as-sami'ul alim aya ya zuba a jikin wannan jinin sa ya zuba a jikin wannan aya da ka sai Usman shi ma yayi shahada shi ma sai dina Ali shi ma ya hau kan manara a Kufa ya kira sallah yana gangarowa da asubahi irin waɗannan musulmin ya saifi goshin sai ya ji Ali da wuka wanda ya masa guba ya same shi a tsakiyar kai wukan sai da ya taɓa haƙo tsawon sai ya ji Ali sai ya ji Ali shi ma ya yi shahada da haka ita shahada ba wai mutuwa a fagen yaƙi kaɗai shi ne shahada ba a'a da haka anan Allah ya ce ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء من الله يتي da shahidai ko wasalihi da kuma managartan bayi mutanen kirki wa ula wa hasna ulaika rafiqa lalle wannan abokantaka ta yi kyawu a ce mutum yayi abokanta da manzon Allah yayi abokantaka da sayyidi Abubakar sayyidi Umar sayyidi Usman sayyidi Ali a ce a aljanna ana tare Allah ka sa mana tare da su wannan sahabi wannan aya na sauka sai annabi ta karka da mu almar'u ma'a man ahabba shi mutum yana tare da duk wanda yake so zaka in kana son manzon Allah ana tare Allah ka sa muna tare wata rana manzon Allah ya kan mutum kudu da shi da sayyidi Abubakar da sayyidi Usman da sayyidi Ali da sayyidi Umar sai dutsen kudu tana rawa tana girgiza tana tana rawa tana girgiza sai annabi ya ce mata uskun ya qahar fa inna alayki nabiyyun wa siddiqun wa shahidan ita ke uhudu ki natsu ki daina rawa akan ki annabin Allah ne da siddiqi sai dai Abubakar da kuma shahidai wanda suka yi za su yi shahada kaga annabi ya nuna su ma za su yi shahada ne amma kuma fa ya ce musu kai Usmanu da Aliyu da Umaru da Abubakar ba za ku yi shahada a bayan yaƙi ba annabi ya gaya musu duk yaƙin da aka tafi nan ba abin da ya samu ko ɗaya a cikin ذاك أنا الله يتي وصل أولئك رفيقا كذلك الفضل من الله سيجي سامو إرم ونن درجة شيبا النبي با شيبا صديقي با كما شيبا شهيدي با كما شيبا أسكي صالحي با أولاني كوي نأنب محمد ذلك الفضل من الله أشيء سويا فلا لا تجد أولا الله أشيء إذا ما كان صنع النبي ba aiki bane a'a wata falala ce ta Allah domin dala a cikin a cikin jama'a da kafirai da yahudawa da musulmai wa suke cewa annabi ba zai ceto ba kafirai ne yahudawa ne nasara ne musulmai ne a cikin waɗannan jinsi da yahudawa da nasara da kafirai wa suke cewa iyayen annabi ya mutu ne yahudawa ne nasara ne kafirai ne musulmi ne wanda ma yana ganin shi ya fi ta musulunci har ma yana ganin kai ba mai imani ba ne wai hadisi da rabi ke cewa abi wa abi ka finna babana da babanka suna wuta to in annabi ya faɗi wannan hadisi in ma hadisin ya inganta in ma ya inganta balle mu a mazhaban mu na kufaye ba mai da wannan hadisin ba ƙarya aka yi wa manzon Allah ƙarya aka wa annabi me yasa hadisin ya ci karo da ayan Qur'ani duk hadisin da ya karo da ayan Qur'ani wannan hadisi bai ce inganta dan ba da za a yi hadisi a ce ya kada Qur'ani babu Allah ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah ce ba ma yin azaba wa mutane sai mun aiko musu da manzo tukuna to shi manzo Allah yana cikin wata biyu mahaifinsa ya koma ga Allah yana shekara shida ya kuma ta koma ga Allah ku da Allah jama'a ta ina ne suka zama kafirai da Allah zai musu azaba kuma ga ayan Qur'ani wanda kowa ya sani ko yaro karami wanda bai balaga ba ya iya karanta wannan sura tabbat yada abil habil wa tabba ma aghni anhu maluhu sayasla naran wa imra'atuhu fi diniha yaro karami ma zai karanta maka wannan sura Allah ya faɗa mana sunan wani babban kafiri sunansa abi lahab har ma da matarsa Allah ya tabbatar cewa sayasla naran zata lahab amma yana nan cikin buhari abba ya gan shi a bacci bayan mutuwa yace abi lahab yaya yace tun da mutum na azaba amma duk ranar litini Allah yana sa a daina mun azaba saboda me ita saboda na yi murna na ‘yan takuyan gana suratul aslamiyya da ta kawo wani labarin haihuwar manzon Allah. Wannan murnan da na yi shi ne Allah yake ɗauke min azaba duk ranar litini. Ko jama'a wannan fa kafiri ne, kafirin ma ya yi faɗa da Allah, ya yi faɗa da manzon Allah ko? Amma ga shi ana ɗauke mishi azaba duk litini saboda ya yi murnan haihuwar annabi sau ɗaya. Kuma murnan ma da ya yi ba murnan gauga ba ne, a'a ya yi murna ne matan nan uwanshi ta haihu su da Allah ina wadda ta ɗauki cikin manzan Allah wata tara da kwana goma sha ɗaya da abin da kwana goma sha biyu me kai me kai da ma da Allah a duniya akwai wata uwa irin jatumar manzan Allah akwai babu akwai wani uba irin mahaifin manzan Allah babu amsa kenan babu haka ba abin mamaki ba ne don kaji musulmi yana yana yana bakar magana wa musulmi wanda ake ta maganar nan fa jama'a musulmai ne suna suna tare da annabi munafiqai suna sallah suna azumi suna komai amma muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula to da haka duk mutumin da yake gani iyayen annabi yan wuta ne ko annabi an golalle inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko annabi ba zai ceto ba ko annabi mutum ne kaman sa annabi mutum ne kaman kowa yana ci yadda ake ci yana sha yadda kaga mutum ina faɗa da iskilanci annabi Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan in ba da shi ba mutuwa ne da Allah dalilin wane ne Allah ya ce kuntum khayra ummatin dalilin waye jama'a dalilin wane ne Allah ya ce man man man da abin da ya saka falahu asharu amsalha dalilin wane ne dalilin dalilin wane ne in mun zo filin kiyama mu ne karshe wurin zuwa amma mu ne farko wurin hisabi mu za a fara zubawa a aljanna in ba da ubangidan mu mutuwa ne dalilin wane ne mutum zai yi zane ya sha giya ya tsiyan da ya ga dama wanda a wancan zamani kafin manzon Allah ya zo in mutum ya yi zane mutum ɗaya in ya yi zane a ta shi kaɗai da yi sai a harafin duniya gaba wataran annabi isa ya fito tafiya sai biyo wani gari ya sa mutanen garin kyawawa ga 'ya'ya ga mata ga abinci dan iri iri suna cikin ni'ima ya kwana ɗaya washe gari ya wuce a banka bayan ya wuce dai yan kwanaki ya dawo da ya dawo garin sai ya samu garin duk a rushe mutanen garin ba kowa duk an halaka da su sun mutu sai ya Allah na wuce wannan garin kwana kaɗan na same ku a cikin ni'ima yanzu kuma na dawo ga abin da ya faru sai Allah ya ce ya ruhullah mutanen wannan gari ba su mun laifin komai ba akwai tariku salati ne mai barin sallah akan lokaci ne ya zo wucewa ta garin sai ya tsaya a kogin garin ya ɗibi ruwan ya sha ya wanke fuskar shi da ruwan garin dalilin wannan na halakar da su to da Allah jama'a mu duba mu yanzu za mu da manzana da muke yi yanzu wani ba tare da salati ba ya hada yana zina yana shan giya yana kisan kai yana sata yana zamba ba abin da baya yi amma Allah ya kyale mu yana kallon mu inna rabbaka labil mirsad ina nan yana jira sai ka zo albarka wanda samu wannan ma kana lahu yu'adhibuhum wa anta fihim wa anta fihim wannan ayan qur'ani ne yace ba zai taba yiwuwa da Allah ya ma al'umman ka azaba kai annabi Muhammad kana cikin su jama'a mu ce alhamdulillah mu ce alhamdulillah mu ce alhamdulillah yace ba zai yiwu umma al'umman ka azaba wa anta fihim kai dannan kana cikin su in kuma ka koma rahama na وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون in kuma suna istijbari nan ma ba zan musu azaba ba kun ga nan sai mu ce Allah ya saka wa shehu tijani da alkhairi Allah ya saka wa shehu tijani da alkhairi Allah ya saka wa shehu tijani da alkhairi Allah ya saka wa shehu Ibrahim Allah ya saka wa shehu namu da kai koya mana istijbari kullun kai lazimi da safe kai lazimi da yamma kai istijbari a da'irar wazifa kullun kullun Allah ce idan muna istighfari Allah ce ba zai mana azaba ba wata wata mutum inda ka daga fara ko sai sama alaikum bidraran bai ce gaba wa yabdukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa haka a ce mu gode Allah in ma annabi ya koma ga Allah idan muna istighfari kuma muna cikin dago ba zuba mun yi an jima ma za mu yi in ba don haka ba irin kwama calan da ake aikatawa a duniya wallahi talatin tuni da an gama tun tuni na kuliyar abu da an gama da yanzu ba duniya ba irin saɓan Allah da ba a yi ko yanzu ko a garin nan kai a anguwan nan ma kadai in yau sai a ɗauki abin da ake a anguwan nan kadai ba ma garin nan ba balle balle jihar Benue balle Najeriya balle Afirka ta yamma balle Afirka balle duniya a anguwan nan kadai a ce za a ciro abin da ake yi ba kyau da shi Allah zai kama mu wallahi wallahi ba za mu sha ba amma duka wannan mun samu darajar albarkacin Annabi Muhammad zaka jama'a musulmi ba mu da abin da zaka yi wa Allah Allah ya ji dadi irin ka so maka abin da yake so wai wa Allah ta so jama'a kai ko ni wa Allah yake so jama'a Annabi Muhammadu annabi Muhammadu annabi Muhammadu ba abin da Allah yake so a rayuwa duniya da lahira irin wannan ko tashin kiyama da ta za a yi kiyama ba wai Allah zai kai mu kiyama ne wai dan aware ga dan wuta ga dan aljanna bane a'a inna la kana aliman hakima Allah masanin komai da komai ne ya san kai dan wuta ne ya san kai dan aljanna ne ba sai an sha wahala zuwa filin kiyama ba a'a za ka yi filin kiyama ne saboda a nuna mana wane ne annabi Muhammad za ka ji ta baka mun je wurin annabi Adam ce shi ba matsayin shi bane mu je wurin annabi Nuhu haka ne ko mu zo shi ma ya ce ba matsayin shi bane mu zo wurin annabi wa Ibrahim shi ma ya ce ba matsayin shi bane mu je wurin wa annabi Musa mu zo shi ma ya ce ba nashi bane mu je wurin wa annabi Isa makabar sai ce zan bugu tambaya idan an kulle akwati da makulli zai bugu ba dan mabuɗi za mu ce lala ce to yau mabuɗin aljanna ba kowa bane zaka muhammadu rasulullah dan mabuɗin aljanna annabi muhammadu sai ban dan zaro za mu taso da annabawan da kowa da kowa a lokacin ba wani ne matsayi a sai an yaba aka karabbuka matsaman muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu sai ta zo kuma cikin cikin iwan al'aji yana aina yana sallon ku da zuwa sallu menene mu ce ce to ce ana da ana da ana da nan kuma zai fadi zai fadi ga Allah gindin al'ashi Allah fi ya Muhammad irfa'ara asaka da gokan ka yau ba ran sujada bane sal tu'i wasfa'atu shafa tambayi an baka nemi ceto dama kayan ka ne je ka an baka jama'a musulmi kuma ya zama bai ganin darajar annabi kuma ina musulunci duk wani sallan ka da azumin ka da zakkar ka da wani qira'an ka inna allaha fa ka wani kalkale in kana fatan annuba wani angwani wallahi da aikin ka da komai naka zaka tafi lahira wa qadimna ila ma amilu min amali faja allahu li fa amsura zaka jama'a ba girman mun zama kun ji Allah ta zalikal fadlu min allah wa kafa billahi wa kafi billahi alima Allah ya isa shaida cewa annabi Muhammadu kayan sa ne kayan sa ne kayan sa in kai baka sani ba wa kafi billahi alima Allah ya sani shi ya san annabi Muhammadu nashi ne lakin Allah ya tadu ma ana ilaiku wal malaikatu ko yasma azwa qasan aya Allah shi ya shaida cewa annabi Muhammadu ne shi ya aiko Allah ya Allah ya Allah ya azza mu daga girman manzon Allah Allah ya bar mu da manzon Allah Allah ya ƙara mana ƙaunar manzon Allah za mu aje a nan sai mu Allah ya kai mu za mu tashi rayan gaba da fatan abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada murakurai kuma Allah ya yashe mana Allah ya sa mu gaba lafiya bayi da Allah yake yantawa cikin wannan mata Allah ya sa mu cikin su Allah ya kiyashe mu cikin ruwan banza alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ibadojin mu da karanta karancen mu da addu'o'in mu ubangiji Allah ya karba mana wannan zafi kuma ubangiji Allah ya yaye mana Allah Allah mun roƙe ka Allah muna tawassuli da karama manzon Allah wannan zafi Allah ka yaye mana Allah ka zama da ni'imanka Allah ka zama da ni'imanka wannan kasa na mu haye da take Allah ka yaye mana shi kuma shugaba Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya amin Allah ya dawo da shi gida lafiya amin ya Allah fatan alkhairi Allah ya biya masa amin ya Allah mana mu alkhairi Allah ya biya mana amin wanda yake jin tsoro Allah ya tsare shi kuma wanda yake jin tsoro Allah ya tsare mu dukkan wannan kowa da nashi hakuri Allah ya muku gafara iyayen mu da kakannin mu da malaman mu da shehunan mu Allah ya gafarta musu Allah ya tsare mu Allah ya tsare mutuncin mu Allah ya tsare mu darajar mu Allah ya sa mu gaba lafiya alhamdulillah min shaitanir rajim sallallahu alaihi wa sallam مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اعطيت والخاتم لما سبق الناس من والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وقدره والبدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا تجوز